إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 25 ga wata na juma'a da akhirah hijira shekara 1444 wanda ya dace da 18 ga watan farko 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na takwas cikin littayin sifat latin nabi sallallahu alaihi wasallam takabir taslim sifat latin nabi sallallahu alaihi wasallam min takabir taslim ka annaka taraha na albani rahimahullah muhammad nasiruddin al'albani ganin a darasinmu na bakwai mun tsaya a masa'ala ta maban na mashakwar magarba kibla abinda yake tsakanin gabas da yamma kibla ne mun yi bayani a sati da ya gabata na cewa wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta iya madina madina kuma tana arewa ga makka kenan anan an ba da damar ko sauki na cewa daga can arewa idan ka kallo gusun babu ƙaidin ya ka daidai seti duk da akwai ruwa mai cewa masajid قبلة الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المساكن المغاربة بمعنى رواية كعبة wanda yake cikin masallacin Ka'aba ne a ce daidai ya kalli setin ta shi aka dora ma setin Ka'aba shugaban masallacin harama seti ga dayan harami su aka dora wa kallon wajen masallaci kuma duk duniya da ka fuskanta kan ne wajen wajen haramin din dai ka samu daidai da dace shakarahu kenan wajen a bayan shakarahu kuma da wannan ruwaya kenan dai babu kaidin wajibcin sai ka seti daidai ka'aba mun ce wannan ganin na'urori na zamani wanda suka ba da damar hakan ba lahi ba ne ba a yi aiki da na'ura wanda za ta baka setin don misali akwai wata ruwaya wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa mutanen Yaman umarnin gina masallaci ya ce musu su sa kibla daidai dutsi kaza a wurin a lokacin nan bai je wani wurin ba yanzu an yi wani expose wani abu da aka yi a jidda ina gana abin gab ilimin hadisi da ilimin qur'ani da sunna da abin zamani da science abin da yake tabbatarwa sai a salikin wanda ya binciken kan mas'alar sai ɗauko dutsen ko masallacin ƙibla masallacin da annabi ya ce a sa ƙibla na aka yi na abin da sa abin da ake sa aka aka yi wani abin na abu daga wannan wurin daidai kusurwar hajji da asawadin abin yanzu daidai sai ta hajji da asawadin ka wannan seti ne gangariya an ce nan ne kaɗai yake da seti gangariya wanda ya zaga shi da aka da shi daga wurin dutsen kurin setin bai kwana sak iya ya kwaɗa kurin gashi ko daidai da aswad wannan shine kaga nan an an ba ku saiti amma inda ba ku da saiti kurin shatar ku wajen shi kuran to yanzu kenan darasin mu sai hadisin jabir in wadai na fata masu littafi ganin littafin namu han zubin samu wanda yake da wasali kenan arka hatara masu ji masu shiga shuraren lafazin ko harkat da ake don yar fa'ida kana iya karanta wani fasara harafin ya canza ma'ana canza mutum ya rika lura da kalmomin da yadda ake karanta su yar yadda ake karanta harfa ko baka kalmomin yanzu za mu tashi ya ce wa ƙada jabirin radiyallahu anhu kunna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin ausariyatin jabir kice muna tare da manzana sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiya ya ce ko sariya kalma ce biyu asali ce masira kun cikin wani bulaguro aka ce sariya cewa 'yar tawaga ta yaki ba babba ba wanda imma annabi yana sariya yana madina ya turo wasu 'yan jama'a na sahabbai su je su kai hari wuri kaza ko kuwa an huta da junud da jesh runduna mai girma misali za mu ta gari kaza mai nisa bai hanawa a hanyar garin a ɗauki 'yan wasu tawaga a ce ku ku kai hari ku ta yi gari kaza ku dawo wasu 'yan jama'a cikin jishikin yana haka nan cikin shi. to wannan kalma ta cewa za mu gano sariyakin ce saboda ganin lalle ya ce mata na ba amma za ga magana an yi da manzala bayan shi labarin zai bada wani abin da aka yi manzala bayan daga ba aka bashi labarin abin da aka yi yanzu dai da ya ce muna cikin wannan tahiyya ya ce ko wannan ya tawaga ta yaƙi فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة سي غيم معنى جلجيجي أكي حجري وندا بقى غاني قبلة شكين تجي أنت هي شين غيم دليل فأصابنا غيم فتحرينا سي مكا إيموتي أنا مكا ركيتي إنا قبلة مكا بقى إنا أكا إنا قبلة tun da mun tube ce ba musan ba ce wa katalafna fil qibla wannan yace nan ce wannan ce nan ce wannan bar ta shi tunda an yi mace kuma an samu sabani ba san ittifaqi na qibla fa salla kullu rajulin minna ala hidda sai kowa a cikin mu sai salla inda ya shiga na cikin qibla ko bai takwa ba ko bai takwa ba kowa salla shi inda ya shiga na cikin qibla wannan yana wannan yana kiran da aka rabu da jama'a ta rabu wanda kowa daga shi nan da kibla shi haka muka yi ya ce faja ala ahaduna ya hudu bai na idai lina alama a mikinatana ya ce sai mutum inda ya salla sai ka yi kurtu don gane an gari ya waye haske ya zo ran ta hudu an gano tun da ta hudu an gano kirkauta yamma kowa sai ya kurtu inda ya salla dan in gari ya waye an samu wannan warwara ya gane a gabas ya ko mana kibla ko ba kibla bai falamma asbahana nazarna da muka waye gari kenan garin Allah ya waye kira cikin dare abin makana kenan ga girgije ga duhun dare sai ya ce na sana sai ko ya muka diba wannan wuraren da muka yi alama inda muka yi sallah yace fa idza nahnu sallaina ala ghayr qibla he gashi a shi dukan mun yi sallah ba qibla ba wannan arewa wannan misali ba anaka ce wannan yana wannan yana ba da qibla dukan su fa dhakarna dalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi ka bayyana labari aka bashi ce sai muka ba annabi labari ga abinda muka yi mun bace cikin dare mu gane qibla ba aka yi sabani kowa ya salla ba kibla ba bayan an gawa gari a gano ya ce wannan labari da muka bashi falam ya amurna bil i'ada nan salama bai mana ba umarnin sake salla wa qal kad ajzat salatukum yace sallar ku tayi ku gane irin wani wuraren sai galban yayi wannan nukutakin yayi wannan kurtu ya sa kalma me yake da irin wannan kalmi ma'anarsu kaga ai a nan kasa ya ce wannan ruwaya daru kutumi ya kawo hakim ya kawo bahaki ya kawo akwai shari'in turmusi ko haka ibn maja haka tabarani to wannan lafazin lafazin guda ne akwai a wani lafazin da babu wannan falam ya amruna bil iada wani bai kashi ba kurin sai kawo da maka ba annabi labari qal qad ajzat latukum kun haka yace musallaku tayi amma a wani wuri kuma ya kawo kashi da kai kama duka fa'ida ta ma'ana abin da ke cikin hadisi kinzin yanzu na almuhim an yi sallah ba a alƙibla ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba a sake sallah yawa don haka ko da a fikin malikiya suna kawo sharaɗin kallon alƙibla kana da ƙudura kuma kana tuni sharaɗin kallon ƙibla ko a fikin malikiya ma'ana kana da ikon kallon ƙiblar kuma kana tuni ba manciya kana da dama sanin ƙiblar a kan wannan sharaɗin guda biyu kenan wanda ya salla ba alƙibla ba akan rashin sani ko ɓacewa kurin sai da gaba kai shi kake na nema ba kun ji amma sai gaban ka kare sai gaba nan bane ba ko kuwa baka da iko misali yanzu amma mutum sai ake a likita kaga amma ka ɗaya ɗaya man kare ka baka iya wani juyawa ka iya kallon wuri wata maka wata position ta gadanka wani tsarin yanda gadanka yake ta masu kariya sauran su cuta da zan yi abin da ke wakana kaga nan ka san kibla gata amma baka da ikon kallonta to da a wannan halin an ɗauke wajib da kallon kibla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan shine aka aikace sun bace ba su sani ba sun yi sallah ba kibla ba amma mun ce sallar ku tayi shine magana a cikin magana kibla wannan shine na sauki na bacewa kan kibla bayan wannan sai ke cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis wal ka'bata wal ka'bata bayna yadayhi qabla an tanzil hadhihi al aya qad nara taqallub wajhika fi as-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wal wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fallu wajhakum shatr to wannan iya baka labarin asalin al'amuran kibla da da hurku annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah wajen baitul maqdis nan abu sananne da ya hijira ma sai da wata goma sha shida bayan hijira da an ce lokacin da yake makka ma ya suke sallar ga a sa ka'aba gaba amma suna kallon arewa wajen baitul maqdis ta iya sallah baitul maqdis amma ka'aba a gaban shi ga ka'aban amma iya kallon saitin baitul musul haram a musul aqsa iya makka ma bi ne ga ka'aba kuma ga wacce kallon duka iya kallon arewa yake a can iya gusugusuncin musul haram wanda ya san kudus ne haka yake da to da ya hijira sai ci gaba da kallon musul haram musul aqsa bai kallon makka ba makka wani abin ya kawo cece-kuce shi kan shi iya san kuma yahuda suke maka favorite kun gani ko addini mu shi ne kun ga shi ma naku da mun shi kallo ibile din na mun shi kallo naku ma suke wa musulmi na kenan addinin su yar tushe kai annabin naku ma ibile mun shi kallo wanda sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake shi ma yake san kallon ya san shi ma kalli ka'aba a bashi ka'aba amma umarni bai zo ba dole sai ya kallo amma ya san yau kuma ka'aba shi ne a kan shi ne Allah subhanahu wata'ala sabkar da wannan aya ƙadanara ta ƙallubo jika fi sama Allah ce muna ga yadda kake jujjuyawa kai da kawowa kana kallon sama annaba nan wani abu ne yake kallon sama ya juyo ya kallon sama abin da yake so Allah ya bashi wannan canjin ka annaba sama yake ji ba sama yake ne ba Allah fi sama ya ce Allah ce mun ga yadda kake jujjuyawa idan kana kallon sama alubocin haka fi sama sama yake kallo muke jira wa'ayi yanzu wannan abin da kake Allah ce filaduwalliyan da ka kabatan tarta yanzu za mu juya ka ƙiblar da kake so da kake ratar za mu juya ka don haka yanzu fawali wace haka shaitar haram yanzu ka juya fuskarka wajen masjid haram da suka koma can kenan gusumcin ka kalli ka'aba yanzu an- amma annabi umarni yanzu na kallon ka'aba bayan Allah ce wa haythu ma kuntum wadu shakum shatar ku kuma sauran al'umma kenan yanzu daga yau duk inda kake a duniya duk inda kuke gaba daya ya kamata jackson wuri guda kowa ya kalli masjid haram shine ibn abbas ke cewa ita ce horakon nasa aka abu aka shaye wani abu a musulunci kan kibla aka fara shaye kaza kaza ne aka shaye kaza ibn abbas ke cewa farkon abu da shaye yanzu kenan an maido kibla an wasu kallon an kawo su kallon wannan masal akasa an komo kallon makka wanda har wannan ya suka ce to wannan abu shi ne mutumin kun soke saba mu ne kun soke saba gazi ko ya so ya saba mu ko ya ya fara fadi Allah ya ce wa innal ladina utul kitab la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbih su sun san sai abin dama a cikin littafin su akwai a rubuce cewa wannan annabin zai kalli kibla daga baya zai ko da akwai a rubuce san tare Allah ya san tare akwai abin a littafin a rubuce dan haka da Allah kan shi in wannan almuhimmu dai ana kenan wannan shine asalin umarni daga Allah subhanahu wata'ala na kallon masajidil haram eh amma umarni din da kake a duniya can zaka walu jakum shatarahu guji suka ku wajen shi ka ta kai wajen shi ko wajen shi kuma sunna ta bayani jiha kun ba aini ba ba ai tudurwa ba daidai wajen da yake kura yanzu misali kaddara misali an ce kalli annabi sallallahu ya ce tsakanin gabas da yamma kibla ce gazu ga kofa a can a da hagun kita ga adama ga ta gulga nan yanzu yana yi wa ka'aba a didinan take iya a can take iya ta amma da ga da kalle yamma kenan ba kodi ya kalle daidai wannan saitin ko da kalle wannan daidai saitin ko a ko ta kai wajen ke daga na kalle yamma ko shi kenan kibla na kalla magana kenan tun da in yau na take kurin da ka kallo wayan makurin shi take bilaka kurin shine ke bilaka shine bayanin sunna take yace falamma nazalat istaqbala alka'aba da wannan aya ta sabko annabi sallallahu alaihi wasallama sai huskanci ya huskanci wajen ka'aba fa bainama an-nasu bi quba fi salati subh mutane suna cikin sallah asuba a quba idh ja'a mu'atin faqal sai ga wani mai zawwa ya zo musu faqal shikenan su ba su da labari ajiya an sabkar da umarnin kallon masjidil haram ba masjidil aqsa ba suna sallah ya shigo sai yake ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul qur'an وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل القبلة حتى استقبل بهم القبلة yace suna sallar kawo umarni ya zo zuwa magana saurayawa suna sallar ba su labari yace kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daren jiya an sabkan mai da alƙur'ani mu shi ne ibara ta sahabbai magabata suna kiran duk abin da aka sabkan na ƙur'ani ko juz'in ƙur'ani da sunan ƙur'ani ƙur'ani su ibara su kurin aya sun ta ƙur'ani ba hai gaba ɗaya ba wannan gaba ɗaya ba sun fi kare suna mushaf al-mushaf shine gaba ɗaya amma duk abin da shi ƙur'ani izini ne aya ce nan sunan ƙur'ani don haka duk abin da za ka girmama na aya da gaba da girma shi ƙur'ani ne kuma a nan masa'alar karanta ƙur'ani aka ce a sujada duk abin da ƙur'ani ka karanta a sujada ƙwarar ko a ruku annabi ya hana ko kaga wata laƙani wata addu'a ko addu'o'i da yawa aka laƙunna da yawa karanta kaza a damar shara ko kaza ya ce kusiyu a sujada ba ɗaya mai inganci kamar kamar kan kawada duk abin da gani wani wata sallah karanta aya ga ta Qur'ani ko ta sura Qur'ani a cikin sujada ba ɗaya mai inganci da Rasul Allah kuma kuma malami Muhammad ya tambaye shi ba shi ɗaya mai inganci a Qur'ani sujada da babu wannan abu ne ibada a sujada Qur'ani babu da haka ne yace daren jiya an sabka mai da Al-Qur'ani farka wannan Qur'ani shine wacce aya ta mun ga yanda kake jujjuyawa kana kallon sama to yanzu mun juya ka kiblar da kake so ka juya huskarka wajen masul haram shine ayat aka sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ba su labari kuma yace bayan wannan aya ta sabko musu bayani wa qad umira an yastaqbil ka'aba al haqiqa an mai umarnin kallon ka'aba yanzu yanzu bayan ka'aba za kalla ala kuma yanzu fastaqbiluha ku suka ciki bila kurin a tattarwa an ce ai sallar raka'a biyu ma ana cikin sallar ne sallar ai sallar raka'a guda cikin sallar ne nan da asuba ce ba ta raka'a biyu akwai masallar asar nan yace ki kuskance ta ce lokacin da yake musu wannan magana wa katu wujuhuhum ila sham suna kallon sham kenan arewa daga madina sham arewa take saka suna kallon ina kenan sham suna kallon kenan baitul maqdis suna kallon baitul maqdis fastadaru kai tsaye akai kwana aka yi kwana da liman da mamu aka sake saiti aka juya dibuwa daga arewa aka yi kasarar da jiko kwana aka juya aka yi kundusun ya ce wasta dara imamun limamin su ma ya juya da su da shi aka yi kwana gaba daya hatta ta kabila ne na kibila har yi fuskanci kibila daidai daga nan wannan shi ne masa'alar a ta kibilatai ne a makka a madina ka ana caƙi muje ziyara ƙiblatai to wannan shine asalin to dan nan muna muna labarin ko bane wurin akwai wasu wuraren an kai musu labarin da al'asar ko dai labarin da kai labarin to wacce da ya fi shahara a yau da ƙiblatai ya shahara ne dalilin wannan sallah da aka yi sana sallah kenan sun yi sallah ɗaya a ƙibla biyu shi ne ake wuri ake mai ƙiblatai ne masallaci ne a cikin madina da ake ziyara kenan to wannan shi ke bada cewa yanzu kana cikin sallah kana kallon yamma sai ka gusum kamar kibla sai ka baka labari kai wannan kamar kibla ha baka baka ce sallah ko ka juya ko ka ce sallah ko amma ka ka tabi gurin ba matsala komi ko ka juya gurin shi na magana ke a yanzu haka ne kana sallah ka san batan kai a ce maka kai malan kan kamar kibla to ba ce sallah ko kai bana gurin sai kalle ta in kuma ha ka sallah ka kare gaba gab aka ce ka wani hawa wannan hawa ka sallah ba kibla ba to shi kenan kare shi ta gaba wannan ta wuce shi ne fikin wannan abin da cikin eh na ta an gani yanzu kenan mun kare mas'alar masanin da muna maganar sallah dan dole sallah sai an kalli kibla yanzu sai alqiyam kuma wannan sallah a tsaye za a fara ta a tsaye ake yin ta sai maka babi na alkiyam ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙifu fiha ƙa'iman filfar da ta tsawo itimaran bi ƙaunihi ta'ala wa ƙunmu lillahi ƙanci annan sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a cikin sallah wannan sallah farilla ce ko nafila itimaran ma'ana bin umarnin bin umarshi itimar bin umarnin iya bin umarnin maganar Allah subhanahu wata'ala wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a gaban Allah kuna masu kaskantar da kai ko shuru ba magana a wannan tafsirin zamu ga bayan insha Allah wannan shi ne asalin sallah a tsaye yake farilla da nafila wa amma fi safar amma sallah a cikin bulaguru ita fakana yusalli ala rahilatihi annafila yana sallan nafila akan tagoshi ko akan amsa abin hawan shi ita nafila iyayen da a sama mun yi bayani a baya yakan fara akan kalli kibla wani lokaci kuma ya juya duk inda ta yi yakan fara ta ma a duk inda yake kun na fila ce bata matsala ita farilla ce sabakowa yake ya fara ya yi ta a tsaye hidan da ruwa ta fara sauko ake ne ba halin tsoro ba yace wa sanna li ummatihi an yusallu fil khawf shadid ala aqdamihim aw rukubanan kama taqaddam yace ya sunnanta mu al'ummar shi sallallahu alaihi wasallam su yi sallah cikin halin tsoro inda tsoro ya tsanani ya ce maka alkhawful shadid dan akwai tsoro bai tsanani ba siffar sallah ta sallah halin tsoro an siffarta ta yanzu a rubi gida biyu wasu je su yi wasu yi gaidi dai da tsarin da ta zo kafiya ta zo ko wannan tsoron ne amma bai tsanani ba ba ta ɓaci ba da kyau ana cikin dai dama ne to a halin tsoro mai tsanani ya sunanta musu su yi sallah ala aqdamihim a tsaye aw rukubanan akan kawawunsu ne ko akan abin hawa in halin tsoro tsanani kenan hatta da farin da gaba daya yace kamar yadda ya gabata baya na rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukubanan musakabili kibla aw musakabili ya can ba man karanta ruwaya ko ta bukhari da muslim shi zai maka maka bayani ta kama ta kaddam kamar yadda ya gabata can baya ya maka maka hadisi kan misali wa zalik kuma wannan bin wannan umarni ko wannan magana ta sunnantawa a halin tsoro yanzu can ya kai maka hadisi wanda bukhari ya kawo muslim ya kawo sai ya maka wa zalik qauluhu ta'ala wannan magana ta sallah a halin tsoro akan kwahuwa ko akan abun hawa قوله ده فقر الله ما يجرما دبوايا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بقرة كده يجي فقر الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات يا من أمرني كي يسلوا لي yinsa kenan a lokaci ba a barin lokaci ya huce dama asalman ta zo kenan kakkace yaƙi ne kaza a kaza ake a kiyaye sallah kuma bayan a mata sallah a jumulce umuman sai ta yi wasu talatin usta ku kiyaye sallah mai yiciya wasu ta tsakiya nan sallah na usta mana sallah mai kima mai daraja duk sallah kima amma ne aka ba wata muhimmanci a cikin sallolin na malamai sun kai da kawowa a su ba ce a zo amma nasi na su su ingantattu bukhari ko musulun mahiyo ya zo a kan cewa sallar asar ce don misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ana tashin hankalin gina handak rami da za a raba za a yi don a kare sharin kawure sun ka hari na azabu da kisa doguwa ce a wannan aiki aiki ya yi tsanni ya yi zahi ana ta rami annabi sabai ana yi aka mance ba a yi ba a zuhar ba a yi ba la'asar har magarba ta yi kurin an mance kurin aiki kurin aiki jina ana rami kurin sai bayan ranar tawada ta su da ba Allah sarrafa subhanan da ya ce Allah cika kabarin mulalla kabarin munara shagalnu an an sallar rusta sallar al'asar ya ce Allah tsinin musu albarka sun shagaltar da mu gaman sallar al'asar sallar sai ta mai kyau da sallar rusta annabi kai kai al'asar ta sake suna annabi ita suna ita take nan annabi amma yamma suna ta salla mun hiciya wanda muka ta duwan da ta salla asar kamar ya asar iyalan shi gaba da kaza kaza ya asar aiki shi gaba daya sai tana da muhimmanci ita kenan a sallolin ita salla kalmar asar mai hiciya salatul usta kenan kenan dai Allah ya ce ku kiyaye salloli kuma ku kiyaye salatul usta katta huce ku dan kware annabi ya bayani asararta don da ya rasa sallar asar tunanin diya ba ya asara aikin shi mata ruwa ko ka asara iyalanka kwarai akwai asara kanta ne a cikin sallolin maka yanzu ta yi su kwarai muhimmanci duk da kowace farilla ce amma komai akwai a ce na gaba to yanzu nan sai Allah ta uqumu lil qantin ku tsaya a gaban Allah kuna masu kaskantar da kai nan kanti na muka auni wuri ibn mas'ud iya kawo cewa asali da muna sallah ana hira sai an sallar an kare ina da randewu za mu ga wani gaza muna sallar ana hira an ka zo kaka man cewa an kasa lanar za mu gaza kuma an zara sallar an kalli ibla annabi a gaba ya ce da haka muke wannan ya haka ba da shawa haka ta ba ba ana ba ba ana hira ba ana sallar da gala amma ta kama kaka man cewa ka satara ma an kare za mu ta wuri kaza ana hira ibn mas'ud ce mun tai da muka zawo kuriya da kai eh muka zo ashe za aya ta zo yanzu umrna bi sukut wannan bukhari muslim ruwa ta tabbata sai aka mana umarni yanzu mishu yanzu magana ta ƙari ba a yi an wasa tukiyar ta zo kenta kenta ya ɗaukan shuru kuma ya ɗaukan ƙaskantar da kai to sai Allah ya ce fa in khiftum farjalan aw rukbana shi ne magana ma'anan kawon ayi muna baban kallon kibla a in sallah kenan a tsaye kuna cikin tsaye ne yace in kuka ji ha- kuna cikin halin tsoro Allah ya ce farjalan aw rukbana ku yi akan kawahuwan ku ko akan abin hawa shi ne madogarar magana duk ayat da ya ka gaba daya kenan Allah ya ba da dama a halin tsoro ya tsanani a yi sallah a tsaye ko ba sai ayi abu kenan ko kuwa akan abin hawa za a yi ce fa'iza amintum in kuka samu aminci kenan tsoro ya kure ya tahi fasukurullah kama allama kuma na tura yanzu kuma ya kuyi sallah nan shi a matan Allah ki dafa ku yi sallah yadda take a canda kiran da ruku da sujada da liman da komai da take da ada amma halin tsoro an ba da dama ala kulli halin dai ayi ta kamar da bayani ya gabata baya ana kallon kibla ba kallon kibla kun za a yi kabara hatta isha da kafin za a ishara kun me kace idza qatalatu فإنما هو التكبير والشهادة بالرأس كو كما ما كرنتا إذا أخذ شيء أخذ شاكل أبين كنن يركتي إنما هو التكبير كبر أشكرهم والشهادة بالرأس إشارة كردك كر أنا أنا كبر wannan shine mas'alar ta hujja ta tsayuwa a sallah wajibi ce to akwai matsala ta rashin lahiya shine ce وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla a rishin lahiya ta mutuwa yayi ta salla wannan azamne jalisan azamne yayi ta haka kahin nan ma kahin ta mutuwa wa sallaha nan ya kama ruwayar ta Tirmidhi da Imam Ahmad yace haka wasallaha kadhalika maratan ukhra qabla hadhihi ya dama ya taba sallata ta azamna yace kadhalika maratan ukhra a wani shudi daban a wani lokaci daban qabla hadhihi kai wannan lokacin na mutuwa dama ya taba salla azamne hina shtaka lokacin da ya samu rashin lahiya ya wata rashin lahiya wata jiya a wannan halin ya yi sallah azamne da ya wannan sallah azamne yace wasallan nasu wara'ahu qiyam sai mutane suka yi sallah a bayan shi a tsaye iya zamane su suna tsaye fa ashara ilaihim an jilisu yamu ishara yamu ishara ku zamana ku zamana fajalasu su mamamun ya suka zamana liman a zamane mamu a tsaye ci a ku zamana sai suka zamna shi iya zamne falamman saraf da ya ƙare sallah juya daga sallah ƙal sai ki ce musu in kittum anifan la tafa'aluna fi'il faris wa ruh dazu kun kusa ku yi irin aikin 'yan farisa da 'yan rum majusawa da nasarawa me irin abin da suke yi ya ce ya ƙumuna alamulukihim wahum ƙu'ud suna tsayawa a kan sarakunansu sarki na zamane bahawadi a tsaye a kan shi haka suke irin aikinsu ne shafa a zamane su a zamane haka suke annabi ce fala ta fa'alu ko kakku haka kakku tsaya kuna tsaye shi shugaba a zamne kakku ya ce ya ce innama ju'ida limamu liyutamma bihi an sanya liman don a yi koyi da shi fa'iza raka a farka'u in yi ruku'i ku yi ruku'i bayan shi wa'iza rafa a farfa'u in ya ɗago kuma ku ɗago wa'iza salla jalisan fasallu julusan ajama'u ilimin ya yi azamne kuma ku yi salla azamne gaba ɗaya wannan ruwa ya bukhari musulmi ya kawo kaga wani yana karantar da kai cewa inda har kuka sa mara lahiya limanci ko wanda yake daman bai zama bai tsawar daman gurgu ne misali to kuma heku sadi da shi eh ya ku sadi bai lahiya bai da kahon dama ya ku sadi da shi daidai haka annabi umar sallallahu alaihi wasallam eh wannan mas'ala malamai na kawo ta akan cewa a jamhu eh mai yawa sukan kawo maganar cewa shi ne yake da ƙuduri ko ba ku uzuri madu wannan hira ce ta ƙwalluwa da fahimta da sauransu shi ne ina ga imam almuguni haka ibn hazam a ta abu malik cikin saifikin sunna sun kawo manganin malin kan wannan masa'ala ta in limaminku a zamane yake ko ya zamana yan ra'ayi masu cewa tsayuwa za ku yi shi a zamane tunda ku guna iya tsayuwa da masu cewa ya ce gaskiyar magana ya kawo cewa lalle maza ba ta imam ahmad haka isaka bin rahuya haka imam al-auza'i suna haka ibn munzar haka daudu zahiri haka sai ibn hazam suna kan cewa yanda ya haka za ku to sai ke cewa bayan wannan kaga cewa su ne wai an samu ruwa masu wannan fatawa cikin sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzo da kuma ga Allah suke wannan fatawa irin su Jabir bin Abdullah da Abu Huraira da Usaid bin Hudair na ga da akwai kaisi ne cikin sahabbai wanda wa'annan duka sahabbai ne kuma suna fatawar cewa duk inda liman ya zan dole ku zamna shi ne bin habbana ke cewa wannan mas'ala ka tarbi bin ijba kamar zama ijba'i ne ma me yasa aka ce wannan fatawa ce ta wa'annan sahabbai guda hudu Jabir bin Abdullah Abu Huraira eh an Qais da Usaid bin Hudair Usaid bin Hudair wannan duka suna wannan fatawa akan cewa ba a da kuma Allah zama za ku kuma ita kuma ta sai wannan fatawa su ba a samu sahabi ba da ya ce ba haka bane yace kamar zaman a yasa kamar zaman sai kidan kowa ya ka haka kuma kuma ga wannan ruwaya ce Bukhari ya kawo Muslim ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace an tsaya yace ku zamana shubha da suka kawo wa wancan bangaren mas'alar abubakar siddiq radiyallahu anhu limancin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen lokacin koma shi aswan shine yake dokar a abubakar aya tsaye yake sabai sai a aya nan shine ke sabanin abubakar da yake limanci ko yake limanci nake da rigimai amma a gaskiyar magana wannan shine kulasa ke suka tace na ka ta abu malik da ya kawo duka maganan duka bangaren biyu ka hujja kowa ta masa a zahirin magana kana take kan hujja ta cewa in liman ya zamana kai ma ka zamana amma ku san zama to ku sa mai lahiya shikenan ba amma yakan yi ku sa mai lahiyar iya sallasa matsala ya kasa sai ya zamana kuma ku zamana me yasa annabi ce me yasa ya ka annabi ta zauna a zamna ka huta ko da ta hira ko ko duwa ko zaba kan kala wurin annabi yace a zamna ko kai mutum da hira nan kaza an ce kaza ya zaba kan kawada ko sai annabi yace ayi kuma ga tafsirin sa ba kawai ga magana magabata ko ba yin ba ga malamai magabata imamu ahmad saka bin hawa wani malamin imam bukhari ibn munzir ibn hazm daul sayri kuma ga sahabbai in ma ce ga to ga suka fahimci baka sahabban kuma ayi kuma ruwan sun inganta ta jabir kin ta abu huraira ta usayd ibn khudair kin ta qais kin ko ne ya tabbata ya fatawa zama za ku kuma Allah ta wannan shine mas'alar kenan zama tsayuwa a sallah wajibi ce amma ganin matsayin liman shi ake koyi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya yi sallah a tsaye ku yi a tsaye in ya zama ku zama kuma ce kuma ce ajamu gaba ɗayan ku na ce ajama'un fasallu julusan ajma'un shine madogara magana babba inma dan cewa musu fala tafa'alu kun yi kusa aikin irin rumawa da farisawa ce kakku fala tafa'alu kakku arakat kuma sallah ke magana yace inma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sa liman dan ai koyi abin da yake yi fa iza raka'a farka'u yace in ya rukuyi kuyi rukuyi وإذا رفع فرفعوا إن يدعوكم أكو دعو وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا إن يصلى أزمني يصلى أزمنا قبل كده ينكو أن رواه البخاري قات مسلم يقال ينزكم سي مغنر mara lahiya in zai sallah ya zai yi ta wanda bai iya sallah a tsayen وقال عمران بن حسين رضي الله عنه كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب imran bin husayn ke cewa radiyallahu anhu ke cewa ina da bawasir me ba sai jama'a basu basu basu ta basu dan kano ma eh basir ba basir dan kano ba ta kashi da ya kumbura ko ko to kenan ina yace ina da dan Kano ma mutum ina da basir cuta da ta dubura an san ta kowa akwai ta ciki akwai ta waje akwai kurji ko daga dubura ga tukumbar gaba da akwai shi ne yace sai da tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya abin ki da kasan ya abin ya wanda san shi ya kumbura ka zama makasa yace ya zan yi annabi ce mishi salli qa'ima kai sallah a tsaye farko shine kaida fa'ilam tastati an baka iya sallah a tsaye fa ƙa'ida sai ka yi a zaune fa'ilam tastati fa'ala jam an baka iyawa a tsaye sai ka yi a kan haƙarƙarinka a gingihinka wannan iyakaranta da kake na matakin tsayuwa shi ce dole in ba iyawa kurin ka zamna na akwai maganar dogara tsayuwa da dogara a kasar masala kamar fiƙin mallakar kan tafiƙi sana cewa kiyamun bigir sanadin julusun bigir sanadin julusun bigir sanadin duka suke kawa tsayuwa in ka iya dan suna ka cewa kamar da kan aka dari gudu tan fiƙin mallakiya suna ta abin akan tartib dole in ka tsaya ka tsaya maka tsayawa ka tsaya da dogara kina ka tsaya cikin wani gimshiki in kuma to maka iya tawon kenan in kai sallah a zamanin kai gimshiki sai sallah ba ta yi ba haka suka tsarin to shi da annabi ya ce da gurin kaga sauki ne kai sai a tsaye gurin ka iya an baka iya gurin zamana gurin ba tsira maka bai ka kimshi ka sha ka kaje ka fadi ka da maka ka da maka gaji eh dan nan dogara ka fadi ma ka gaji abu ya kaje ka tauri kenan sauran kai to shi dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kai sallah a tsaye an baka iyawa a tsaye kai azumi falam tastati in baka iyawa a tsayen a aljama kai akan haka garinka akan gehenka nan ke zai karanta da kai in wanda zai salla bai iya salla a zamane ba tsayawa bai tsaya ba wasu na tawar kallon kibla kahon sha kibla a haka ke in zai yi sai a kwantar da kai bangaren dama in bai yi wa bangaren hagu shi dai kuska tana kallon kibla eh kuskanci kibla shi ne ake so wa qala aidan shi imanin ke cewa sa'altu sallallahu alaihi wasallam an salata rajulu wa qa'id na matsala tambaya da salama a kan sallan mutum a zamne faƙal sai ce mini idan zai zaka zama zai tunzu ya sauransa fadalai majin tsayuwar da don da ke matsayuwa to kuma sallah a zamne mai mamancin lada sai ce mini nun salasan ke ne ba imran amsa ya ce man salla ƙa'iman fahu a fadal wanda ya salla a tsaye yi a tsaye shi ya yi ka iya ya ce umar tsalla ƙa'idan falahu nusufu ajiyar ƙa'im amma wanda ya tsalla a zamne yana da rabin ladan wanda ya tsalla a tsaye wa man tsalla na iman an tsalla ana barci sai sai kai maka a larabci iya kwan nama iya daja'a ya kwanta sai kai mace wafi ruwa mutaji'an kenan ai magana barci da kwanci suna ɗauka larabci ya ɗaukan barci ya ɗaukan ta ɗan uwa balarabi ne ya ja suka ɗan kaɗan suka ta yi najeriya hanya ake ce mushi akwai 'yan kwanta-kwanta an da suka tare mutane sai aka je an jima ana hira ya gaza direzi ya ce shana biyu shaka mayar ne shaka mayar ne shana biyu akwai barci barci ba barci barci to tunda ko barci ko ne shi akwai barci barci suka ga muke yace akwai barci barci ba shi ka sai akwai kwanta kwanta idan tunda lawan sai ɗaya ne sai ce akwai barci barci ba suka ga sai wani barci barci can suka yi mana suka ce wani a kwanta kwanta sai ya kwanta kwanta to su ya duka duka kwanci barci kalmar ta dauka nama ita ce a iya dauka wadai ne ka yi ce ma wa fi ruwayatul mutaji'an dan ka ce an ce sallah ana barci kenan nan sai ce kenan wanda ya salla a tsaye shi yahi wanda ya salla a zamne iya da rabin ladan wanda ya salla a tsaye shine ta masalla ke wa masalla na'iman wanda ya salla kenan na tsaye shine wanda ya zamne rabin ladan tsaye masalla kuma na salla a zamne wa masalla na'ima a kwance kenan wanda ya salla a kwance shi kuma falau nusuf ajal ka iya da rabin ladan na zamne yi misali ana san san fursan san kan fursan ba san fursan abu ya lalace ga ya kasa da kwarewa ma ladan ya kwarewa ya wadda yawa amma yi ne to a nan fikin ta albani da mawalla don kakka kawo gurin maganar da akwai abin zai biyu ba a wajen masu karatu sai ta wal muradu bihi almarid abin da yake nihi da wannan magana rabin lada rabi da kar da kwata ya ce ana nemi marar lahiya shi ake ni to rashin lahiya yi kaga ce domin farkala radiyar la'anu kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin hum yusalluna qu'udan min maradin faqal inna salata al-qa'idi ala nisfi salati al-qa'im na sama ya huto ya isu ko su jama'a marasa lahiya suna sallah a zamne ya ce sallar nazam ne rabin ta tsaye cewa rabin wanda ya tsaye ne na yanwa kalma da ya kawo a ƙasar sai ya kawo bayani bayan ce bukhari ya kawo waye abu dawud ya kawo waye sai ta ƙar imam al-khattabi al-murad bi hadisi imran abin ni da wannan ruwa ta imam ibn hussein al-marid al-muftarid alladhi yumkinu an yatahamal fayaƙo ma'a mashaƙa abinda ke ne marar lahiya mai sallar farilla wanda zai iya jimiri ya iya tsayuwa amma ya jimiri ne ya ƙoƙari ne ya yi shi ne ake magana ya yi dagi ya yi a tsayen fajin ila ajiyar da ƙa'id alamsin min ajiyar da ƙa'id targibar da wafil ƙiyam ma ajiyar da ƙudi ya ce shi ne aka sanya mai ladan in yi azamine zai sami rabin ladan tsayuwa saboda ce targiban dan a kwadaitar da mutukakun da an ce a kwata ma sun ka zama kana kun ka'i tsayuwai dan a kwadaitar tsayuwar ta hin iya kenan ka dage ka yi a tsayin yayi da ka yi ta a zamne mara lahiya misalin farilla wanda iya iya tsayuwan shi ake ce in yi a zamne tun ya iya tsayar aka ba shi rabin lada ya ce wannan haka cikin fitar ba zai kama ganin in wa'ana mai matsala ake cewa a kan ka iya ne akwai ruwa ta cikin sayar bukari nan salasar muke cewa iza mari da la'abdu a usafa kutiba lau maka na ya faru buki musa hihu nan salasar ce idan bawa ya yi rishin kusa cikin sayar bukari ya ce idan bawa ya yi rishin lahiya ko ya yi bulaguru wanda ya kasa abu da abar da yake yin ta iya lahiya shi rashin lahiya ta hana shi ya yi za a ba shi lada kamar yadda yake yi iya lahiya shi bulaguro ya hana ka za a baka lada misali kana rawatib ko ba ka yi ba a bulaguro za a baka lada wa na wana magana ba ba ka yi ba ma ba ka yi ma kaya zama ne duka ma ka kasa ka kasa na fi namsa ka kasa abin da kake ka kasa gaba daya amma da kana yi da abin da kake na alheri wata rahama ta Allah gafara rahama ta Allah da abin da kake na alheri cikin halin lahiyarka bulaguro ya hana ko cuta ta naka ka kana kwance zama yawan da bai zamanin na tansiyar ta bige mutum ga mutum mashi mashi komai bai motsi ko bai motsi to amma Allah bai barka kana da abin da kake na ibada da kana lahiyarka sallah ce kake azumi kake raka'a nawa kake kiyamul lail kake kana ta min 30 kana ta awa guda duk abin da kake na alkhairi kana lahiya yanzu cuta ta bi da kana a kwance plate kul baka yi ladan ka a mizani kamar kai kana lahiya kai wannan gara ba ta Allah ba masu imanin wannan fadala kenan wanda ta hana kenan bai asalar lada wannan wanda zai iya yake magana amma ka dama kada ka sala kai tana ba lahiya amma in ka katsa ne gaba daya anan baka asalar lada duk abin da kake kana lahiyarka za a baka yan wani shi ake muhimmancin anan mazana kike kiran bawa ya ribaci lahiyar shi ko ya ribaci faraga anan sarar muke cewa ni'matani maghbunun fi ma kasimin nas asata wal farag annabi yake cewa ni'ima guda biyu a cikin al'umma mutane mutane da yawa mai algaban ana musu kamun ga mai kamun ga asalin kamun ga a Hausa ina da wani abu na mai kima sai kima shi ba sai abin sai misali abin sai a ce akwai misali mantar ko salula daga waje wani salula ta jika ta jika 200 shi talaka ne sai ba ni shiga goma ya sai shi ya san kudin kudin hatsi mai su ya sai wani gone sai mun dora tukunya ya ba shi shiga goma kaga ai bi san kimanta ba ya sai shiga goma kaga idan ya gano gaba ka zai na dace da da sai an mai ka manga an mai da mara abin da ya shahidi ya kima kare da kanshi ko ka je ka so ka san abin original ne ka tsama irin shiga 200 ka so shiga ka so shi a shiga miliyan guda ka tsama kar ka tsama nan abin ne da ka ce mai kima ne ashe ba mai kima ne ka so tsada kaga da an tuce ka kira ta kace alhaji shi ta kamunga me yace yawm tagabun gobe kiyama me yawm tagabun gobe kiyama mutane za su ga da suka ci dama sun yi kaza a duniya suna dama su ga atubus suka ki kiyama ta zo ba dama kace yawm tagabun kiyama mutum da ranar mutum zai ci yaka ga abin da an bashi dama yi a cikin sauki bai ba Allah zai kawo bawa ainihin kiyama bayan shiga hannu yanzu bawa na na baka dama wannan abin kashi kaza kalma kai zaka yi a cikin sauki an baka dama kai ta Allah Allah Allah zan yi ma an baka dama can baka yi ba a cikin sauki ga dama a tabbas manzon nan ba magana da gyara ana a takaice da kenan to annabi ce kenan abu guda biyu mutane suna za su yi kamun ga kansu yace lahiya da farag me asali ma'ana lahiyar ka da Allah baka mutum zai ci yatsa lokacin da karsa ta amma ka dama kana iya kiyamun layin minti 30 awa guda baka yi ba azumin ka ya kaki yanzu gashi kana kallo ma kana lahiya mana ka kwance ba dama sallah ko raka daya wani masu an zutan sin cutar cutar hawan jini ta bije ka kana mutu a kwance kaga wanda ya samu cutar hawan jini in a da iya shi baka alkhairi ba wani matsala ko daya ba matsala ba problem ko daya a kana za a bige ta mai kafi ba komi to duk abin da kake a cikin rayuwarka lafiyarka kana sallah raka'a kaza kana azumi kaza kana kaza Allah rahmu Allah kullun za a rubuta a takardunka kuma ka san hada karimi karin wannan cuta ma ladaci wannan cuta kanta Allah da mana ne ce duk abin da cuta ba ba matsala tun daga kaya har sama wannan kana da lada na rashin lafiya balle ka hakuri ka kenan garaba cin riba ta lafiya al-farag me farag dama ka yi profite dama da ana sanar da mutane kamar da sanar mai zali sanar mai ba ruwanka ka wanke goma ka sa biyar ka ci ba ruwanka da so ruwa ba ruwanka sayan abinci kayan maka aiki ba abin da kake ka suke dama ka yi karatu ka yi ta abubuwan na amfanin ka kurce ka ya kurce ka ka yi abin da rayuwar ta gaba ka yi kokari da abin da ka tsaye yanzu kake wata ran aka waye gari kai zaka sayi abincin sai za ka sayi ruwa ba kudin ce wani ba kaza ba kaza ba kaza kuma ba ka baka doka kamar gida kaje ka nemo kaga yanzu aiki ya maka yawa aiki ya maka yawa yanzu an ka tattara sai abin abin ya maka yawa shikenan ka ka abin yau ne maka gas komi kuma misali yan misali ɗaliban ilimi sun zai karatu ya iya karatu ya komi ya kare bai tsaya ba ya ba da kanshi fahimtar karatun da ya kamata ko ya kawo to misali daga sai ko madina ka hoto aka baka wani kai da amirin muni a garin kai na amirin muni kai mai fatawa da komi komi kaga baka da wani shirya rutu kai kuma jaba ka tsaka ka tura kyau ba kai da ka dole samu matsala don ka wani fatawa daga dama kai tsoron ka a ce malam bai iya ba kaga amma tun kana can karatun ka ka ta binciken ka ka ta binciken addini a hakamu ne na baka da wai bada kai tai kai tai to ko ka samu shugabanci baka matsala dama amma da baka yi ba samu shugabanci la matsala ce sai kana dama tabbata kana dama sai kana dama to wannan duka rayuwa gaba daya sai da kana da halin yin kaza kudin yin kaza kai profiteer da kudin kai alheri ka shirka alheri ko ka kare ka san ka alheri za ka ji dadi ko ka kare ka san ka gina kaza kai kaza kaza ko ka da alheri ko daga baya ka kare an ga gani kana horin ciki ka ka ci ka ci ka samu fara kenan shi kenan mutum kenan abu guda biyu mutane suna asara kansu lahiya da dama kenan to kenan muna magana daga cikin mutum mara lahiya ana ana magana wanda ya iya dagewa ya tashi shi ake cewa in yi sallah a zamane za a bashi ladan wanda yi a in sallah a zamane ladan wanda ya tsaye za a bashi rabin ladan na tsaye wanda ya kuma a kwance rabin ladan na zamane ana inda mutum yana iya dagewa yawancin kyan amma daga wadda an kasa ne baka asarar lada sai ya ce wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صلي على العرج إن استطعت وإلا فأومئي معه وده سجودك أخذ من ركوعك ما إن شاء الله لك تيهي ألا كيف لنا إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته